wato wanda yake wato kwasfa kwasfa wadda a cikinta an ɓoye abu mai tsada kwasfa kamar wadda ake ake take rufe lu'ulu'i a sharaɗar akabiru ala talami zatihim shuruɗa manyan shehunne sun sharɗanta sharuɗa a kan almajiransu talami zatihim da su suka karɓa almajiran suka karɓa suka yi wa Allah alkawari cewa za su kula da waɗannan sharuɗa a haƙiƙa irin wannan sharuɗan da manyan shehunne sukan sharɗanta a kan almajiransu wata jarraba ce da gwaje da tsarkakewa da tsarkacewa ga rawukansu da bin manzan Allah manzo mai girma sallallahu alaihi wasallam himmati yana cikin abin da shehunne sukan sharɗanta wa almajiransu muridansu cewa su haɗa himmarsu waje ɗaya muridi mai nufin tafiya ga Allah yana cikin muhimman abu a haƙƙinsa ya zamo himmarsa ta taru waje ɗaya cewa Allah ne kawai bulillah su mazaurin fiyawar Allah haƙul wa zaril wujuda wa mahawa in kunta murtadan buluga kamali da taƙaita fuskanta fikiri don tsoron ɗaiɗaicewar tunani kana tunanin kuɗi kana tunanin Allah wanne za ka yi aika tuna Allah meye na tuna kuɗi don tsoron kada a dangana alheri ga wani ma'abutansa wajen fuskanta ya zamo kai muridi ba ka hangen wani da ya isa shehi a wajenka in ba shehinka ba saboda me ka Allah ka ma wani buɗe ka ringa hangen ko daga wani waje ne a duk abin da za ka samu a hanya ka ɗauka ta hanyar shehinka ne ta kan shehinka ne ko kuma gudun dangane sirri ligairin mulkihi ga wanda ba shi ne ya baka ba mulkihi tsoron dangana magani ga ba wanda ba shi ya kwaba ba wanda ba shi ya hada magani ba a ce ai shi yayi makar uliman abu ne wanda yake sananne a cikin alam na fili a tsari na tafi da rayuwa ta yau da gobe cewa mara lafiya idan ya zama ya hada likitoci biyu to ahalaka to abinda zai afku shine za su halakar da shi wannan zai zo ya bashi magani wannan ya zo ya bashi wanda yake kwantara din wannan maganin wanda yake sabanin wannan maganin sai zama jikinsa a maimakon zo ana maganin lafiya a magunguna ne suke cinye shi saboda wannan ya shigo wannan ya shigo wanda ba daidai bane su shigo wakaci daya kamar yadda ita mace bayan da za a ce wakaci daya ta auri maza biyu to hannu na muridi ba a miƙa ta ga shehannai biyu in zai miƙa hannunsa ya miƙa ga shehi ɗaya sharaɗu alai haka nan kuma shehunai sun sharɗanta wa muridansu tsarki na kare da tsarki na najasa da suturce al'aura da fuskanta alƙibla asali zikiri ba lallai sai da haka ba كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه amma su shehunne sai su ce lalle muridi in zai ambaci Allah ya zama yana da alwala ba najasa ya ci al'aurarsa kuma ya fuskanci alƙibla domin wannan shi ne mafi cikar halin bawa don ya shirya ga shiga halara tsatsarka da mafi cikar abin da ya dace wa gairu hafi abu ne wanda yake ba ɓoyayye ba cewa halallahi bayan Allah waliyai sun gina tsarinsu bisa cikan ladabi tare da Allah ta baraka wata'ala ta kowane ɓangare su dai shehunne sun sharɗanta wa muridansu cewa su ringa hururi sanda suke zikirin nan lalle su hururi inda ibnu baba yake faɗa innal hurura huwa ruhul amali bi gairi ma taqulu la tashtagili da buya fil masburi a cikin abin da suke ambato kana ambatan Allah to ya zamo gaba ɗaya kayi fana'i a cikin Allah da kore wani Allah daga zuciya da ƙa- rashin duban wani wal gairiya ko gairiya wal hayama da ɗimauta a cikin san ubangiji ka duba cewa Allah nan fa da kake ambato shine wanda yake wajibi ka fuskance shi ta ko'ina ya fi ma kome kuma lalle kai din nan ka tsaya ka so shi shine babban abin da zai kawo ma rayuwa don muridi ya sami rayuwa rayuwa madawwamiya tsatsafta tsatsarka da ba zai kare ba bayan ta har abada wanda ya samu kaiwa wannan shi kenan faya fina sun mai fida sun mai fida fakana fana'uhu ainal baka'i ba zai taɓe ba har abada shehun ne sun sharɗanta wa muridansu cewa lalle su tuba daga dukkan wani zunubi wata jafiya da nisanta mazmumin daga duk wata sufa wadda take a ban zargi da dogara bisa farlan ubangiji wanda yake shine hayyul qayyum duk kokarin da zaka kaka taba dogara da kanka wala ta'tabid illa ala farli rabbina bima fika min azzin falam tulfana fiya hakanan shehunai sun sharɗanta wa muridansu cewa su tsarkake fuskantar su ga ubangiji makaɗaici makaɗaici da girmama janibin Ubangiji, da yadda da duk abin da Allah ya kaddara, da isuwa da Ubangiji wanda yake gaskiya, alayhi sallahu bi kafin abdahu, an sa irin haƙi daga baki ɗayan halitta. Sun sharɗanta wa muridansu cewa su tsaya su bi sunna algarra'i mai haske, ƙaulan wa fi'ila, ko a wajen faɗi ko a wajen aiki. da kau da kai gaba ɗaya daga abin da zuciya ke so daga saba wa Ubangiji. Sun sharɗanta wa muridansu cewa su kwankwaɗi ɗacin magani, duk ɗacin magani su tsaya su kwankwaɗe shi. Bi jiranil malo fati ta fuskar ƙaurace wa abin da aka saba da shi, wa nasibi da kafafunsu ga bauta wa Ubangiji mahalice, hujo'in nafsi lokacin da rai ta yi bacci, to sanda rawuka suke bacci su su tashi. Domin wannan wakacin shi ne wakacin kaɗaitar masoyi da masoyinsa. Wasa fa'il da shi da wakacin tsarkakar fili bukaddirin mashagilin daga dukkan abin da yake mai gurɓatawa ko mai ɗauke hankali. أفلح الزاهدون والعابدون إذ لمولاهم أجاء البدون أسهر الأعين الأليلة هبا فانقرى ليلهم وهم ساهرون شغلتهم عبادة الله حتى حسب الناس أن فيهم جنونا باي ما ستنصني ما ستعواسي إبادة سونس كربوتا izli maulahu mu a ja'ul buduna domin sun yi watar da cikunansu don Ubangiji. Sun hana idanu wadda take mai damuwa sun hana ta bacci don tsananin son su ga Allah. Ita idanu koyaushe so take a bata ta rintse ta bacci, to amma su suka ce da idan nasu ba bacci don soyayya su ga Allah. wannan ya jawo daransu ya ƙare alhali su idansu biyu ba su yi bacci ba ibadatullahi bautar Allah ita ta ɗauke bisa hankali har wa'ansu suke ɗauka ko akwai hauka ne tare da su shi yasa suka kasa bacci wasu gani suke ai ba daɗi irin kai bacci amma su Allah ya sa sun gano babban daɗi shine a ce ka shiga halarar Allah kam lazzatin faƙat alal lazzati jala alaina fi tajallin zati da yawa daɗi wanda ya huce duk wani abin da ake kira daɗi ake kawo mana lokacin da ubangiji ya tajalli gare mu sharaɗu alai shehunnai sun sharɗanta wa muridansu jin daɗin bautar Allah har su kai ga gano riskar jin daɗi bi malufatin jin daɗin da ba ta zamo a sabawa ba. menene dalawatuwa daɗinta ko kyanta baya ƙarewa suna samunta wajen ubangiji sanda suka fi bukatarta tihi wadda lali alalla kamar yadda ma'abuta mauta da shiga wajen Allah suke samunta wannan ko shine shugabanci ya zamo ka sami isa a fadar Allah ai wannan shine shugabanci tilkal makarimu la qabani min labani shi babi ma'in fa'ada ba'du abwala ai ga inda daukaka take ga inda girma yake alhamdulillah sai wuta shi zaurata
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
Malam da akwai wanda yake tambaya a ce akan cewa da aka ce ai ba za ta yi wani manzo a ce ya sadu da mata a biyu a rana ɗaya ba yake cewa to ai idan ya zama misalin tunda kamar wajen malikawa su sun ce an fi son kwana na mace zama ana fara shi da faduwar rana cewa sai rana ta faɗi sannan ya komo ɗakin wannan to ai za a ce kenan bai halatta ya sadu da wannan da safe ba wannan kuma ya sadu da ita da magarba ba magarba a wannan ya halatta wannan ya halatta amma kaga ai an samu dan bambanci tsakanin su shine abin da ake faɗa shi manzo sallallahu alaihi wasallam shine yake da damar yin haka ba tare da an samu wani bambanci ba to sai wannan kuma da hukuncin ɗauka alkur'ani da mata masu haira saboda yanzu wasu makarantun islamiyya suna sa'in mata su ɗauka kuma su su suna sa su su shiga masallaci to abin da yake akwai gaske lamarin shi ne musamman shiga masallaci yana da abin nan game da mai janaba don manzala sallallahu alaihi wasallam kansa a ko game da mai haya manzala sallallahu alaihi wasallama in yana cikin masallaci yakan miƙo kansa da aisha tana rufarta don ta tare mata kai amma ba ita ce take shiga ba alhali ita sannan tana cikin jinin hayar tare kenan da a ce akwai dama me zai hana ta shiga wajen ɗaukan ƙur'ani na zaton ko a jiya ne ko a shekaran jiya ai an faɗi hukunce-hukuncen a littafin nan wato kafafun menene na sharhin can maramul mubtadi kafaful mustadi shirin malamin mustadi an faɗa cewa akwai wasu daga malamai da suke ganin ba laifi haka cewa don ta ɗau ƙur'anin in ya zamo mai koyo ce ko mai koyarwa in ta zama mai koyo ce ko mai koyarwa a wannan kenan da wannan kuma tambayar daga gani umara ya ce wato idan watanni hudu suka huce yuqaful muli za a tsaye da wanda ya ila'i ba maula ba muli wanda ya ila'i hatta ya dallika har ya saki ne ba wala ko alai talaqu hatta ya dallika ba ya dallaka bane ba a ce matar ta sako ba sai yayi saki wa a ma'anar wannan shine abinda malikawa da shafi'awa suke kai cewa ba wai da wucewa wata hudu ba shi kenan mai ila'i mai fai'a ba za a yi hukunci da cewa matarsa ta sako a sai an kiransa an ce je ya yi fai'a ba to ya karya rantsuwar tasa ko kuma ya saki matar to in ya ki ɗaya daga ciki to sannan ne za a yi hukunci da cewa matar ta sako shi yasa sabanin hanafiyawa wanda su suka yi aiki da kira'a da aka ruwaito daga sayyidina ubayy na kamin cewa fa in fa'u fihinna in za da fihinna min zaka qawluhum bi anna al-arba'a fi ayati al-ila zarfun raj'a iz za da fihinna ubayyun ba'da in fa'u wa an ashabina ba'du ta in iz lam yuwatir fa yaquluna al-amal hatu bihi wa law bi ahadin hasan to wannan da yake nan yau muli wanda ya ila'i cewa bayan wata hudun za a sannan ne za a nema ya fai a ba za a gaggauta cewa wata hudun suka wuce bai fai arba matar tasu alhamdulillah eh damun ai shari'a su shari'a ne yawa shari'a ce za ta yi masa sai in an rasa shari'a to jama'ar musulmi sai su iya tsayawa matsayin shari'a na'am
yan ya fi kyau saboda an aka tsananta din ya fi an fita a wajen kowa tunda ba kowa bane a malamai suka ba da wannan dama da wanda suka rubuta cewa wajen faɗa samuwar ‘ya'yan biyu eh sun ci ɗaya ne ko kadai akwai mabambantan lokaci ne.
a kusa ci ɗin ai ba cewa aka sai saduwar ta kai biyu ko a saduwa ɗaya in Allah ya nufa sai ya zama ƴaƴan ma da za a haifa su kai goma in ikon Allah ne su hannu wata ta'ala